أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله فاتح الهاد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الجر الأذين الحمد لله يتي باب صلاة الكسوف باب الشاف والرانا وأتي كسوف المرانا قوته عن مجرة بن شعبة رضي الله عنه قال يتي أن كسفت الشمس على أهل رسول الله أن كسرانا عظام لما الله صلى الله عليه وسلم zama wata rana iya ban mata ibrahim ranar da ɗansa ibrahim ya rasu fa kalin nasu mutane suka ce an kasafa ta shamsu da mawut ibrahim da rana ta lalle rana ta kiske ne saboda mutuwar ibrahim ɗan manzan allah su sama fa kalin rasu sama masu manzan allah su sama ya ce na shamsu wal kamara lalle rana da wata a ya sani ayoyi ne guda biyu min ayatullah da cikin ayoyin allah لا ينكسفان لموت أحد با أكسي سبر مترون ولا لحياته كتور عيرون ولا رأيتموهما أقوى غنيس سنكسي تكانوا وتادرانا فرق الله كتيع ركو الله وصلوكم كجوك سلا كرجي الله يكتركو الله هر الله يين حتى تنكشف هر الله تبارك وتعالى يين متفق عليه وفي رواية البخاري وأنا هنا في رواية البخاري حتى kan tajira ta tanjali har a wato har a yayi muku ba ya zo lafazin tan shifu ba ha ya zo lafazin tanjali wal buhari min hadisi abi bakar radiyallahu anhu a hadisin buhari wanda an rubuce shi daga daga ainihin abi bakar radiyallahu anhu fasallu wa da'u ku je ku sallah wa da'u ku ta addu'a حتى ينكشف ما بكم هر أياي أبن دي تتعرضكم وعن عائشة رضي الله عنها آه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر في صلاة الكسوف بقراءته من جاء الله هنا بين الدكراتنسا أتكون صلاة الكسوف كسر رانا فصلى أربع ركعات يا ركع غداهد في ركعتين يا ركوع غداهد في ركعتين أتكون وتركع غداهد وأضع سورة كما يأتي إلى غداهد متفق عليه أنكم وكنت وهذا لفظ المسلم وفي رواية له ببعث منادي منادي أيون وتران دعا كسرانا مزا الله يك wato ya tayar da wani mai kiran fikir da bilal mai kiran sallah ya kiran sallah salatu jama'a ce sallar jam'i wadda za a haɗu a jam'i wa an ibn abbas radiyallahu anhu وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالت أن حسفت شمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسرنا أجام من منزل سلمى فصلى الله من الله يسلى تاروكم الله الله ياي وأنم وأتونم كسرنا دي فقام قياما طويلا أما يعيش حيوات أي ميل أو نحو من قراءة سورة البقرة kusan ka sun ayyuwar karanta sotul bakara kuma raka a ruku'an tawilan eh wato ruku'i mai tsawo kuma raka a kama kiyaman tawilan ya dago daga ruku'i ya tsayuwa tsayuwa mai tsayi tsayi wato tsayi mai tsawo da huwa dun kiyaman awali amma bai kai tsawon farko ba da yayi kuma raka a ruku'an tawilan sai ruku'i kuma ruku'i mai tsawo da huwa dun ruku'il awali amma bai kai tsayin wato tsawon ruku'in farko ba ثم سجد في سجد ثم قام قياما طويلا في سجد ليقوم سجدا في كاشي آي ثم قام قياما طويلا في أي أي ميكو وهو دون القيام الأول أما في كي وفي أين أي نفر الطوبة ثم ركع ركوعا طويلا في ركوع ركوع ميكو وهو دون الركوع الأول أما في كي ركوع مركوبة ثم رفع في الأبو وقام قياما طويلا أي أي ميكو وهو يوم القيام الأول أما بكتئين فركوبا ثم ركع ركوعا طويلا في ركوع ركوع متأو وهو دون الركوع الأول أما بكتئين يتو ركوع فركوبا ثم رفع رأسه في يتأو كان ثم تجد يسجد ثم يسجد سجدا ثم انصرف ثم يجي وقد اتي وقدين اتي وقدين جالت الشمس a yayin wannan lokaci sun tuni rana an yayi ta abin wata bisa kitse ta وأبا الناس في مدانه هدوة متفق عليه عن كما كان سوى لفظ البخاري وفي رواية المسلم صلى الله عليه وسلم كشف الشمس وقال لا يا كلا عليك تنجا أكل كسرانا ثمانية ركعة واتي ركعة برا يكون قد تكت في أبا سجدة أكسنتما واتو سجدة قد واتو أنت با لوك سند أكسس رانا من الله يهي ركوئي ركوئي قد أينهم تكت واتو إن اللفظ إذا ما يتسلل خصوصي لسلل الروح wato ta zo da bambanci saɓan daban-daban duka ga ruwayi na duka ga bayanin masu ruwayi da ake gudu suwa ya rufu guda takwas a wata ruwayan kuma wa an ali wa biyalla an mutar zalika shi ma sai na ali ya rufu ta tantance wannan wato wata ran an yi rana mai ga Allah ya rufu takwas a kuma cikin raka guda biyu walahu an jabir sallah sitta raka'atan bi arba'i sujudatin manzo Allah sallama yayi ruku'i guda shidda a bi arba'i sujudin tare da ainihin wato ruku'i guda hudu an yi raka'a biyu amma kowace raka'a guda an yi ruku'i uku gare ta wala bi dawud an ubayy bin ka'ab a riwaya abu dawud wanda shi ya rawaito daga ka'ab bin wato ubayy bin ka'ab radiyallahu anhu sallah manzo sallama yayi sallah wata rana da ake kurana faraka hamsa raka'atan yayi wato ainihin wato ruku'i guda biyar haka ruku'i guda biyar a wasu gara sarkai ne kuma ya sujira shida guda biyu wato na kowace kafa halafi ta ne yake mata da zalika ya aikata kuma ta bi ta kanci hakan ga wato ita ma dai ya mata raka'a guda ruku'i guda biyar sannan wasu sujira guda biyu wato kusan da ruku'i goma kenan wa ana bi abbas radiyallahu anhu qala ما هبت الروح قط إلا جاس النبي صلى الله عليه وسلم guguwa ba ta taɓa motsawa ba ma habbatin rawu guguwa ba ta taɓa tasowa da ɗaya ba illa jasa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato sai manzon Allah jasa ya durƙusa a ala jasa ala rukubatai ya durƙusa da guyoyin sa ƙasa yana mai sujuda yana cewa tsarin Allahumma aj'alha rahmatan Allah ka sanya wannan iska na guguwan ya zama rahama a wala ta ji alaha azaban Allah kada ka sanya suka sun hukuba a gare mu da wawu shafi'i wa tabarani wa an radiyallahu an da gare shi da yanzu min rayar annahu sallafi gargarati sitta rak'atan manzo Allah sallama yayi sallah a lokacin da aka yi girgizar kasa a raka guda shidda zuwa arba'u sujudan da kuma wato sujura guda hudu wato a yi rufu'i biyu an yi sujada da kansu an raka a biyu amma ko ce raka an wata rufu'i guda uku wa qala haka za salatul ayat lalle haka ne manzo sallama yake yin kallolin ayoyi wato idan aka samu jarabawa wasu ayoyin Allah suka bayyana daga cikin jarabawan da yake wa halittarsa to akan yi wannan irin sallah raka'a biyu amma a yi rufu'i shidda وذكر الشافعي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه سلف دون اهله amma imam shafi'i ya rawaito wannan hadisi ya ambace shi daga shi ma ya rawaito shi daga ali ibn abi talib kwatan kwacin wannan lafazin hadisin domin ahiri ban da karshen sa wato bai kawo lafazin haka za salatin ayati ba bai kawo haka wai sallar ayoyin ubangiji ciki ba na jirgin jirgin sa da yake bayan sa bai kawo da lafaza ya da kawo cewa ayoyin suka kasa manzo Allah ya raka guda uku guda shidda tare da sujira guda hudu babu salatul istisqa'i sai wannan babu jami karatu babu ne wato sallar roƙon ruwa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala da ibn dan abbas Allah ya dace shi da ban shi qala ki haraja nabi sallallahu alaihi wasallam mutawaddi'a zalla sallama ya fita wata rana yana mai kaskantar da kansa mutabazilan ha yana kuma duk shi ma dai mutabazilan yana mai ainihin ni kalmarinsa ga Allah mutashi'an yana mai tsantsanin tsoron Allah a cikin lamarin mutarasalan kuma ya sanya ainihin tufafinsa waɗanda suke tsofaffin tufafinsa ba sababbin tufafi ba a wannan lokacin ya ce mutaradda'an alhali kuma manzala salama wannan lokacin ya fi yana mai tafiya sannu sannu ba yana mai ainihin tafiya da gaggawa sannu sannu mutaradda'a فصلى ركعتين في ركعة غلابي كما يصلى في العيد كما دعك صلى رسول عيد ركعة عيدي ركوعي ايدا لم يحقه خطبة بي خطبة أتكون وقت النمبر وتواجه وتو بي خطبة برسل رواه مسلم وصحابي الترمذي وأبو عوانة وابن حبان da ya hudu ba irin hudu ba ta wadda ake kai tsudi ba wannan shi radiyallahu anha qala sattadna su ila rasulullah sallama suhudun wato mutane sun kai kuka kamewar suhudul madari kamewar ruwan sama fa amara bin fa amara sun ga Allah murmi da bi minbarin a gina minbari a cikin masallaci fa wadi ala hujul musalla fa wadi ala hujul musalla sai yace yace fa wada alahu bil musalla sai aka kafa masa wato minbari a bil musalla da wurin sallah wa wa'adna sa yawman yahrujuna fihi yayi wa mutane alqur'ani zai fito a cikin wannan ranar a roki Allah akan matsarar ruwan sama ya fito a cikin ta wa rabihi nan bada hajibu shamsi ya rabihi nan sai mun ga Allah ya fito a wannan lokaci yayin da ainihin hasura na ya bayyana wato safiya ta yi ke wato yin kubra a ajibu shamsi yayin da yayin da hasura na ya bayyana ke ita ta faka ada ala minbari sai mun ga Allah ya rasa ga minbari faka bara ya kabbaro ruwa hamdulillah ya gode mu Allah kuma qalat innakum takawtum jaraban diyarukum lalle hakika ku din nan a cikin nan kun yi karar fari a gidajenku cewa gidajenku fari ya sauka gare ku kada amara amarkum Allah an ta da'u lalle kuma gashi Allah tabaraka ta'ala ya amince ku ku roke sa wa wa'adtukum wa wa'adakum an yastajiba lakum kuma ya muku alƙawari da karɓa muku sun maƙala alhamdulillahi rabbil alamin da guda ta tabbata ga Allah wani jalike ar-rahman ar-rahim mai rahama mai jin kai مالك يوم الدين مملكي يوم القيامة آه لا إله إلا الله باب مثل الله يفعل ما يريد شيني أيكة أبن ليسون اللهم أنت الله للي الله كيني الله لا إله إلا أنت باب مثل سيكي أنت الجميع كم ولاتيني ونحن الفقراء مكما ونحن الفقراء مكما مبقى تامتي انزل علينا بيسا الله تجيبه منا الله تسوكم منا دروا سم انزل علينا بيسا يا الله ka saukar mana da ainihin ruwan sama ka saukar mana da ruwan sama wajen alma an zanta alaina watan wabalagan ilahina ka sanya abin da za ka saukar mana ya Allah ka sanya abin da za ka ya Allah ka sanya abin da za ka saukar mana ya kasance wato ko watan ƙarfi gare mu wabalagan ilahinan kuma don mai isuwa zuwa ga zamanin da muke bukata ثم رفع يديه في حاجة حنوزة ولم يزل يقشي بديه إن تولى أدوار حتى رؤيا بيال الإبتين هرسي لمك زحف وتفرن حمى من زم الله تسمى ثم حول إلى الناس ظهر في بيو بان فزوا بمكان يفسكن في الكبلة كده وقع الله البراء هو يجي يد ما يكنسى هو رافع إلي على أن يقجع حنوز السماء بانا مجيد كنين يفزع هو أقبل علي الناس ثم أقبل علي, علي الناس في يكون جيا كنت مدان ونزل يسوق سما المنبر فصلى ركعتين ركع غرابي فأنشأ الله تعالى صحابة في الله تبارك وتعالى يفخر بيتجر بزي وراءت في رجز تفار سوا وبركت تفار والكيا ثم أمطرت في أكسوكو دروان سيرون ثم تكسوكو سكزبو رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جي جي آه جيدا واتو إسناد كان دروني واتو قري وإسناده جي جيدا واتو إسناد كان بعينهم توسو تك إسناد تو قري قرن غلطي وقصة التحويل في صحيح من حديث عبد الله بن زيد akwai bayanin istar jiya ma ya fi manzo Allah sallama a cikin صحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد في حديث عبد الله بن زيد وفيه أتكن سأقول توجه إلى قبلة قبلة سي من الله يفس كان شعر قبلة يدعو ينا من أدعاء ثم صلى ركعتين يركع أبو داوي جهرا فيه ما نعم بين كراتي بريسي بالقراءة من كراتين ولدار القطمي من مرسلان a ruwayar dar kudani wanda yana hadisi min kalam abi wanda ya kawo daga abu jafar al-zakir da da wato abu jafar al-zakir na jafar al-zakir wa wato baban jafar al-zakir wa wala rida a wuce mafinka da ta hawala al-qahdi domin wato kuma ya sanya mayafin don kamewar ruwan sama ya canza wato ya sanya juyawar mayafin domin kamar da ake cikin babu ruwan saman to Allah ya juyar da wani yanayi su ne ta hawala al-qahdi domin wato a samu canji ko juyawar da kamerun sama wa ana nas ana rajulun da hal majidan yamal jum'ati wan nabi qa'imun ya hadibu wato daga anas wani mutum ya shigo masallaci ranar jumu'a mun da Allah yana kudu ba wa qala yake ya rasul ya mun da al halakatul amwal duke sun halaka wan kadatar subuli hanyoyin sun yanke wa Allah azza jalla taruka mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ji suna ya shar da mu ruwan sama فرفع يديه ثم قال إذا هنيت ثم قال لك اللهم أجسنا يا الله كشهادة مرون سما اللهم أجسنا الله كشهادة مرون سما فذكر حديثا في دي يا أنبت حديث ما وتسكن كن حديث حديثنا ديوا تمامه inda yake ce inda ya kawo lafazin ci gaba da abin da ya faru daga lamarin wannan bayan zubo da wannan ruwan sama ne a wannan lokaci lokacin da manzo Allah daga hannun sai gashi girgijin ya faru sai ruwa suka dinga saukowa wanda sahabbai suka ce a ba su ga wani alamar zudu ko ina ba ba wani abin da ke tsakanin su da dutsen Madina balantana a ce wani abu ya tare shi yasa girgijin na nan bayan dutsen Madina amma kawai sai ga ruwan wato suka sai ga girgiji kawai ya zo ya rufe tsakiyar garin Madina ya ka zubo da ruwan sama har tsawon sati guda ruwa ba su ɗauke ba to wannan shine ne a maganar cikin wannan hadisin a yake cewa ana cikin wannan kenan sai ga shi an samu wannan ruwan sama wa fi du'a'in bi imsakiha a cikin kuma bayanin hadisin akwai an kawo lafazin cewa kami addu'a da manzo Allah ya tsira sa kami wato lokacin da rana ta dike sai wannan wani mutum kuma zuwa a cikin masallacin sai ya ya rasulullahi gidaje a duk sun halaka hanyoyi sun yanke saboda ruwan sama ya sa gidaje suna rushewa kuma ko ina hanya tana yin cewa saboda ruwan sama to wannan shine sai manzo Allah kuma daga hannu sai kuma aka dauke wannan ruwan sama muttafaqu alai wa anhu an anna umar radiyallahu anhu a a daga gare sa dai shi an ha yanzu cewa umar dan ta bukana idza ku hidu asqa bin abbas bin abdul muttalib ya kasance zamanin umar bin hadab idan aka kame ruwan sama babu ruwan sama sai ya nemi shawarar ruwan sama da albarkacin abbas ɗan abdulmutallib wa kala yakan ce allahumma inna kunna nastasqi ilayka ya allah mu dai muna neman shawarar ka bi nabiyina dan alfarma annabi mu annabi muhammadu zama wa tasqiyana allah ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi amnin nabiyina wa inna natawassalu ilaika wa inna natawassalu ilaika ya Allah muna tawassali zuwa gare ka da amin nabiyina da amin wato wato babban manzon Allah babban annabin mu shine wato Abbas bin Abdul Muttalib fa asina Allah ka shahada mu sai kauna kuma a ce a shahada mu sai a shahada rawa Buhari Buhari ya rubuce shi wa an radiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a rasul sallallahu lalle ruwan sama sun same mu wata rana sun so kuma da kenan wani hannu ma arsunan tare da manzo Allah sallama shine matsar ruwan sama din qala tifa hasara tawbahu sai manzo Allah dan kakkabe ruwa ga jikinsa hatta asabahu min al-matari har sai da ma sashin ruwan ya tafi jikin manzo Allah ya lantsuwa su kenan wa qala sai ce innahu hadithun ahadi rabbi lalle ruwan yanzu yanzu ya faru zuwa daga ubangiji yanzu yanzu ubangiji ya sako su wa na shi radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مطرا إذا يزجر وانسما سنسوكا سنسوكا قالت اللهم طيبا نافعا ya rufe zan sun sun sauka sai Allahumma ya Allah ka zubo mana da shi yana mai amfani sayyaban nafi'an Allah ka zubo da shi yana mai nafi'an mai amfani gare mu wa an sa'idu radiyallahu anhu an nabi sallama da atil istisqai manzo Allah sallama ya yi addu'a fi tisqa'i a cikin wato wato abin da wato ya yi addu'a cikin roƙon ruwa yace Allahumma jallalna sahaban ya Allah ya Allah yace yace ya Allah ka lullube mu da girgije wato jallalana sahaban Allah ka lullube mu da girgije kasifan mai kauri ya kasance girgije ya kasance mai wato girgije ya kasance mai kauri a kasifan kuma mai yawan ainihin wato ya kasance mai yawan tsawa alama bai adari in ya kasance yana da tsawa sosai to alama zai zubo da ruwa sosai ya zirmo yana zubo da ruwa sosai sosai sosai inda yana da yawan tsawa kuma ya kasance wato wannan ya zamanto da lukan wato kuma mai tsananin tururuwa bayan gashi yana ba tsawa kaɗai ba a ya kasance mai yawan tun kuɗi ruwa ya kasance kuma da hukan ya kasance kuma mai yawan walƙiya wato kuma ma'abuci walƙiya kenan a tunƙirna minhum walazazan kiɗe-kiɗin ya Allah kuma ka zubo mana da ruwa wato kasance mai saukin zubowa tunturon na min horazazan ya Allah ka zubo mana da ruwan nan daga wannan hadarin daga wannan jirgin da kuma zubin ta horazazan mai saukin zubowa ya kasance mai saukin zubowa ne kaɗe kaɗan kuma kasance tsaka-tsaka ba matsanancin zubowa mai ƙarfi ba kuma ba kasance ba ya zama to kamar ya yi ba a'a ya kasance kaɗe kaɗan tsaka-tsaka ya Allah ka sanya wannan hadarin ya kasance a hakan ba kuma ya kasance wato sigilan ya kasance yana mai ainihin duk da gashi tsaka-tsaka yake amma ya kasance sigilan yana mai kwararar da ruwa ya zarjala alkurani ya ma'abuci girma da girma ya kasance wato yana mai kwararar da ruwa sigilan yana mai kwararar da ruwa ya ce rawahu abu awanata fi kahiyani wani abin hurrata radiyallahu an an rasulullah qala arada sulaimanu annabi sulaimanu ya fita alaihi salatu wassalamu يستفيد من الفروة فرأى نملة في الجوتة فروة مستلقية على ظهرها كعينهم وتؤتوا النم جاب السنتر وتؤتوا تروة تنا من السنتر تنا من السنتر إلا حلوك تؤتوا النم تروة آه على ظهرها رافعة وائمها إلى السماء ta fuskantar da wato bayanta a wannan lokacin wato tana kwance a bayan amma tana kwance a kan bayanta tana mai tsaggar kafafunta zuwa sama ita wannan ita wannan tururuwa tana mai kwance a kan bayanta amma ta ɗaga wato ainihin wato kafafuwanta zuwa sama tana Allahumma tana cewa Allahumma ya Allah inna halqa min halqika ya Allah mu halitta ne daga cikin halittunka laisa gina gina ba mu da wadata an tsaka ba mu da wata wadata daga sharuwarka wato ba mu da iko daga cikin sharuwarka ba ce sai idan ka sha da mu fa qala arji'u sai annabi sallallahu alaihi mutane ku koma gida fa qala sikikum wa qad sikitum lalla kika za a shayar da ku bida a wata gairukum da addu'ar wani wata wato wata halitta warda ba ku da addu'ar wata halitta cikin ku Allah zai shayar da ku ruwan saboda wannan addu'a da ya ga ita wannan turuwar ta yi har tana kwanciyar gungune ba ta irin kwanci ya ka na gungaba da idan ta take tafiya a ta juya bayan ta haka ta rigungune bayan ta rigungune sai kuma ta ɗauka sama tana mai wato kenan tana da kowan Allah ita wannan turuwar to wannan shi ne wa an anas radiyallahu anhu annabi sallama asqa lalle anas sallama ya wato ya nemi sharwa ya addu'a sharwa ta rokurwa kenan fa shara bijari ka kai ila sama'i ah a wannan lokacin sai mun Allah sallama ya kasance ka share da zahari ka fai sai ya ishara wato ya yi nuni da bayan ta hannunsa zuwa sama ha wato zuwa ga wato zuwa ga duni zuwa bayan ta hannunsa a wannan lokacin ba wai cikin ta hannunsa ba sai ya nuni da bayan ta hannunsa zuwa sama wannan ya fitar da shi ya a karɗar musulmin musulmi ya fitar da shi ya ba da cikin hannunsa ba a tsaron nan ya addu'a sai a cikin kuma addu'ar da ke ta ruwa ya ga ba cikin wato hannunsa ya ruwa a ta bayan hannunsa aka yi wato a juyar da idan da wani bala'i ya zo a ana addu'a wannan da wata addu'a wata ta shafi ta wata musiba ana so a juyar da wannan musiba to ana addu'a ɗauke wannan bala'i sai a juyar da kwanciyar sai a mai da hannu ya zama ta hannu ƙasa ya zama cikin bayan hannu ya zama yana sama to wannan shine alhali cikin kakan shi ko yana kifi to saboda biyar da wannan bala'in shi ne sai a yi wannan addu'a shi yasa da yawa za a ga idan ana sa biyar da wani bala'i ana irin wannan addu'a sai a biyar da takanu cikin takanu kasa bayan saman bayan hannu su ke bayan sama babun labasi babun tufafin sawa an abi amri al-ash'ari radiyallahu ta'ala an qala قال سلمى ليكونن من أمتي أقوام يستهلون الهرة للذي زمو لكتكين الكومة زي كسنتي zai kasance daga al'umma ta wasu mutane za su kasance suna halatta farji wato suna halatta su nake nan saboda ni alhariri saboda sanya tufafin alhariri saboda wannan tufafin alhariri yakan kwaɗatar da wato kawo sha'awar zina su saboda kamar sun halatta da zina ne sun yi wannan tsarin hariri kamar sun halatta da zina ne rawa abu dawud wa asala husul buhari wa an huzaifatu radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hana an nashraba fil aniyati zahabi wato abin da ya shafi a mai sha cikin abin da ya shafi ƙwarya ko wani kwano na zinariya yarkulata ko azurfa wa an na'kulu fiha kuma ya hana mu ci cikin su wa an limsil hariri kuma ya hana mu san hariri والديباج بالديباج وأن جلس عليه كما يهنا مزونا ثمن واتو ديباج رواه البخاري وأن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبس الحريري عند رسول الله يهنا عشان الحريري إلا موضع إصبعين كده كمر بجري أبن دي شاهي كمر واتو sai dai gwargwadon abin da shi ɗan yatsa biyu ko uku wato gwargwadon girman ya zama ga tufafin bai wuce kamar kwatancin arzin da an ka haɗa cikin tawayan an ka sa cikin wasu kwatancin kamar girman gwagwadon yatsa biyu ko kuma yatsa uku ba au arba'in ko kuma ya kasance gwagwadon wasu yatsa hudu mutafaq alaihi wa lafzul muslim wa ana na radiyallahu anhu anna nabi sallama rahasa li abdin li abdurrahman bin auf manzo Allah sallama ya rangwame ga abdurrahman bin auf wa jubairu da jubair bin awam fi fi kamisa a cikin wata kamisi wata taguwa ta hariri wato a cikin wata guwa ta hariri fi safarin a cikin wata guwa a cikin tufafin wata gwari da suka sanya su suna cikin wata tafiya min hikkatin saboda wata wato ciwon kaikayi da yake damun su kana bihima wanda yake tare da su ba ya kasance sun sanya wannan wasan wannan riga ta hariri a cikin halin tafiya ne saboda farfi ta kaikayi da take tare da su ba sai sa manzo Allah musu rangwame eh ورأيت وعن علي رضي الله عنه قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم هلة في الراء وجعل الله تفاتر دني تفافي أبن ساكوا لتنقى الأرحبي أرحبيني يعني كتا تفافي أبن وتهلة في راء أبن إنكوا أبن ساكوا لتراء دا da alhariri an sakin su wato an yi ɗinkin su da an sake ɗinkin su da alhariri فهرجت فيها تنفتت كنت بازن فرأيت الجذبة تنق فشي أتارد من ذلك لما في وجهه أتكن تسكشي فشققتها بين النساء تنفتت أجي واتو من توازن قبل ما تانا واتو ديدي سيكوما جرا تتأجي قبل ما تانا متفق عليه وهذا لفظ المسلم لأن اللفظ دين ما إمام مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهي الذهب والحرير لإناث الأمة an halatta zinari da alhariri ga wato matan al'ummata ko hurma ala zikuriha amma kun an haramta su ga mazajin al'ummata wa Ahmad wa Nisa'i wa Tirmidhi wa Sahawi wa an Imran bin Husayn radiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan lalle Allah yana so idan ya bawa shi ni'ima wato idan ya wuce ni'ima ga bawansa yana so inna Allah yuhibbu إذا أنعم على عبده نعمة إذن يوتبعي واتن نعمة قبان في أن يرى آثار النعمة علي على من نعمة أتارد والنباوة وعن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القيس والمؤثر آه من ذلك لما يعني يسن كباب أبن وتعين ساكيا بالحريري كما أجزميوا بالزيناريا تبعين لأكثرين بالزيناريا شما a ko kuma aka rinin su da zinariya ko azurfa duk da misali a manzo Allah ya hana ta su in ai rinin su da zinariya ko kuma inda an ka sake wurin tinkin su an ka saka su da alhariri manzo Allah ya hana an dukkan kai kai wato sun kan da aka sake da alhariri a wa an Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu qala ra'a aliyan ra'a alayya nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ne da sallama da tufa guda biyu gare ni mu'asfaraini abin rinewa da zinariya wanda an rinin shi da da zinariya ne da ruwan zinariya fa qalat ummaka amartaka bi hadha alam mahaifiyarka ta umarce ka da wannan saboda su sun ga an halatta musu kenan saboda su mata sun ga an halatta musu shi suna tsamanin ko maza ma an halatta musu haka yace to wannan kenan saboda tunanin kamar kenan tun da mata an halatta musu kila ko sai mun saboda san cewa an halatta shi ga maza ba wa na asma bintu abi bakr radiyallahu anha annaha akhrajat jubbatan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle hakika tace cewa lalle ta fitar da wata alkyabba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta fitar da wato ana harajat jubbatar rasul sallama makafufatan jaibin wa kumaini wal farajaini bidibaji ta ce lalle hakika ta fitar da wata alkyabba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bar tsinkewa aljihunta wato shine ainihin jabbai shine aljihunta wal kummayil da hannayenta kummaini da hannayen wato wannan alkibba da aljufanta wal farjaini da wasu kafofi biyu wato kafofi biyu sashi guda biyu na cikin ita wannan a alkirba an yi wato an yi wannan wato an an ɗinki wannan rigar da shi da bidibajin bidibajin rawahu abu dawud abu dawud ya fita da shi dama to kaga tun ya an halitta abin da ya shafi wato kwatancin abin da ya shafi wato kwatancin girman yatsa guda biyu ko mutu ko ga hudu dama ga nan abin da ya shafi aljihu da kuma abin da ya shafi hannun riga da kuma wasu kofofi guda biyu kusuro guda biyu na jikin alkibar ne su ne suke da wannan bibaji din wa abu dawud wa asala hufi musulun asalin shi cikin musulun wa zara kanat ya yi a cikin musulun kana inda aisha ce a lokacin nan ita wannan alkibba ta fi tana wajen na aisha hatta kubulat har lokacin da wato na na aisha ta rasu ta kabalta ha sai ni karfe ta ita na na asma'u dama ita wannan aisha ce wa kana nabi sallama da labasu ha ya kasance annabi sallama yana canja ta kana hannu na gasilaha lil mardi yayin ya kasance mu kuma muna wanke ta lil mardi muna wanke ta ga marasa lafiya yake yi tashka da ha suna neman warka da ita kuma sai su warke ita wannan alkifa sai a wanke ta a ba mutane su sha ruwanta kuma sai a warke rawahu buhari wa da roke shi bil adab al mufrad a cikin littafin sa adab al mufrad wanda dama littafin imam buhari ne al adab al mufrad wa kana yarbasu halil bil wafdi ya kasance shi manzo Allah yana sanya ta wato saboda taruka والجمعة لكم جمعة وتصور ونسارو نمسمى سوسي سنياتا والجمعة لكم جمعة wannan shi ne ƙarshen abin da ya shafi wato magana a kan abin da ya shafi lamarin tufafin da ya halitta musulmi ya sanya babin da za mu magana gaba mun shi ne babin jana'iza alhamdulillah